والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙarasa da fuskokinmu a wannan yammaci mai albarka da muke tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin suratu Yusuf alaihi salam. a karatun da ya gabata mun kwana aya ta saba'in da shida yau kenan insha Allahu za mu tashi aya ta saba'in da bakwai a je cikin suratu Yusuf ɗin inda Allah yake cewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ƙalu in ya sariƙ faƙad saraƙa ahun lahu min ƙab. uwan annabi Yusuf alaihi salam idan ba ku manta ba lokacin da annabi Yusuf ya sa mai shelaye-shela aka kira su cewa innakum la sariƙun. Suka juyo a fusace, suka ce, Ai, kun san ba mu zo don mi ɓarna a bayan ƙasa ba. bi ma'ana ba mu zo misira don misata ba al'ard bi ma'ana ardu misira kuma mu ba ɓarayi ba ne domin da ɓarayi ne lokacin da muka sai kaya wancan karan dukiyar da muka kawo na wannan kayan aka saka ta a cikin buhunmu da ba mu dawo da ita ba to mu da ba mu ɗau wannan ba shine kuma za mu ɗauki sa'i na sarki a ce mun yi wannan shine suka taho a fusaci. aka ce to meye sakamakon duk wanda aka samu a wajen shi suka ce sakamakonsa shine duk sakamakon da kuke wa barawo annabi yusuf sai wata hila ya fara bincika jakarsu kayayyakinsu kafin kayayyakin ɗan uwansa can sai ya fitar da ita a kayan ɗan uwan to shine sai suka ce eh qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl suka ce idan har ma yayi sata shi Binyamin kenan ce faqad saraka akhun lahu min qabl cewa to dama dan uwan shi ya taba yin sata wani dan uwansa suke nufi anan yuriduna akhan lahu min ummihi Yusuf alaihi salam anan malaman tafsiri sun karu juna ilimi towa wane ne cewa wace sata ce da suka nasabta annabi Yusuf da ita a cikin wannan kissa din al'imam al-bagawi ya kawo maganganu da yawa za mu ɗauki guda biyu a ciki ko guda uku daga cikin maganganun da malamai suka yi a kai malai ke cewa waktalafu fi sariƙatin lati wasafu biha yusuf alaihi salam malamai sun ƙari juna ilimi cikin siffar siffanta satar da aka nasabta ta zuwa ga annabi Yusuf alaihi salam a lokacin da Sa'idu bin Jubairin da Qatada ibn Du'ama as-Sadusi da yace kana lijaddi abihi lijaddi lijaddihi abi ummihi sanamun ya'budu fa akadahu sirran aw kasarahu wa alqahu fi tariq li alla yu'bad ce lalle ya kasance kakansa mahaifin mahaifiyarsa kenan yana da gunki da yake bauta mashi annabi yusuf da ya zo sai ya ɗauke wannan gunkin ba a sani ba ya karya shi ya jefar da shi a hanya saboda kar a bautata mashi wanda ita ce maganar da sa'idu bin jubairin ya kawo a yayin da imamu mujahid yake cewa inna yusufa ja'ahu sa'ilun yawman cewa abin da ya faru wata rana mai bara yazo ya samu annabi yusuf fa akhadha baydatan min albayti fanawalaha lis-sa'il sai ya dauko kwai ya je gida sai ya dauko kwai a gidansu sai ya ba wannan mai bara din aka bincika waye ya dau kwai sai aka ce ai yusuf ne to sha'aninka da kuma yan uwantaka irin tasu wanda Bahaushe yake cewa ‘yan ubanci, da haka sai suka nasabta masa cewa ai dama ya taɓa satan ƙwai, da haka in ɗan uwan shi ma ya yi sata ba wani abu ba ne. Wa ƙala Sufiyanu bin Uyayna, shi ko malam Sufiyanu bin Uyayna, wannan manya-manyan malamai ne cikin tabi'ai, yake cewa a haza da jajata mina tsairin lati kanat fi baiti a fa a tsaha sa'ilan. Cewa ya ɗauki wata kaza, annabi Yusuf alaihi salam wanda daga cikin kajin gidan annabi Yaqub alaihi salam ya ba ma wani mai bara wannan shine suke cewa ai yayi sata kamar inda Imam Wahab yake cewa kana yakh, kana yakhba'u at-ta'am min al-ma'ida lil fuqara yace ya kasance yana ɓoye abinci zai ɗauko abinci sai ya zo ya raba su a talakawa. To, kaga wannan dukkansa ai ba a nasabta ya cewa a ce sata ce ko, yaro ne ya ɗauko kaya a gidansu sai ya bayar. Kuma wannan abin ya faru annabi Yusuf yana ɗan ƙarami, ba a lokacin girmansa ba ne ya aikata wannan aiki ɗin wanda ko da a girmansa ne sai ka ga abu a gidanku nan available ga wani ya zo kuma mabukaci yana jin yunwa yana bara sai ka ɗauko ka bayar a babin adalci daga ka ɗauka ka ba wa mai bara an nasabta ka zuwa ga sata to amma su sai suka nasabta annabi yusuf zuwa ga sata in ya sariq faqad saraqa akhun lahu min qablu Allah ya ce fa asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum annabi yusuf sai ya koya wannan abin a zuciyarsa an gane malai yake cewa in wa inna ma atatil kinaya li'annahu unya biha al-kalima wa hiya qawluhu antum sharrun makana an gane fa asarraha yusufu fi nafsihi menene abin da sirrin ta din a zuciyarsa yace antum sharrun makana cewa lalle ku din nan ai kun fi matsayi na sharri a lokacin da kuka dauki yusufa din kuka yi kokarin halakar da shi kuka jefar da shi cewa in har za a ce wannan mutumin da ya ɗauki ƙwai ya ba wa mai bara, ko ya ɗau abinci ya ɓoye ya je ya kai wa talakawa waɗanda suke bukata, ko ya ɗauki kaza ya ba wa mai bara, in har za a aibanta shi, to wanda ya ɗauki mutum ya jefa shi a cikin rijiya. Ko, wannan shi ne mai araha arahar ai, don a farko al'amari shi a cikin uku tulu Yusufa ko a kashe Yusuf. Wai mai kirkin ne ya ce, a'a. abin da za a yi a ɗauke shi a je a jefa shi a cikin rijiya don Allah in zargi za a yi wa ya fi wani mummunan aiki shi ne annabi Yusuf ya ce antum sharrun makana cewa ai kun fi mummunan matsayi ai manzilatan inda Allahi min marra mautumuhu bi sariqa fi sani'ikum bi Yusuf cewa ai kun fi mummunan matsayi ga wanda kuka je akan wanda kuka jefe shi da sata din saboda abin da kuka aikata ma annabi Yusuf li'annahum lam yakun min Yusuf sariqa haqiqiyya so ma annabi Yusuf bai yi sata ba an gane wa khiyanatukum haqiqiyya amma ku ha'incin da kuka yi kuma kaga a fili yake ta yanzu duk wanda aka yi masa wannan bayanin kaga ba zai nasabta abin zuwa ga sata ba sai Allah ya ce wallahu alamu bima tasifun Allah madaukakin sarki shine masani dangane da abin da kuke faɗi din nan to yanzu idan ka zo anan abin da zaka dauka shine in yasriq faqad saraka akhul lahu min qablu in har yayi sata to dan uwan shi ya taba yin sata me ya kamata ka dauka darasi anan idan baka so kai sata baka so ƴaƴanka su yi sata kar kai sata ko da ta gwamnati ce an fahimta domin kaga su barayin gwamnati ana daukan su su wasu na daban ne to ai barawan gwamnati wallahi yafi dan sa ne illarsa ta fi ta dan fashi ta fi ta tsallakawa gida domin shi yanzu wannan dan fashi da dan sa ne da mai tsallakawa gida in za a yi hisabin shi hisabin shi kwaya ɗaya ne ga wanda yayi wannan sata din ga wanda ya yanke ma aljihu ga wanda ya tsallaka gidansa ya ɗaukon masa kaya da shi za su hisabi ba da mutanen gari ba. Amma a lokacin da ka ɗauki malin daula, ka saci kuɗin ƙasa, to yanzu in kuɗin na lokal gamban ne, dukkan abina na wannan lokal gamban ɗin suna da haƙƙi akan wannan abin da ka ɗauka sai kun tsaya da su gobe ƙiyamu. Idan na jiha ne, duk ɗan jiha yana da haƙƙi akan wannan dukiya da ka sata, sai kun yi hisabi sai an yaga man nashi ranar kuma da babu kuɗi ba ko kwabo wala qarji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma kawallakum wara'a zuhurikum a lokacin duk abin da kuka tara kun bashi a duniya din nan innakum mahshuruna yawmal qiyama hufatan uratan gurlan buhuma manzo Allah ce za ta da ku ranar alqiyama hufatan uratan ba takalma a ƙafarku tsirara kaga wanda bai da ko takalmi ba shi da ko ɗan kamfai a kunkumin shi tsirara yake kaga da yana da kuɗi ai da ya ɗinki da ya siyo yadi ko ba taila ya ɗaura buhuma ba ko sisi shine ma'ana buhuma da me za a biya mutanen shine alhasanatu wasayyi'at lada da zunubi in aka ɗebi ladanka aka raba wa mutanen local government ɗinka gaba ɗaya ka tara wannan ladan? aka ɗebi ladanka aka tara wa mutanen da kake wakilta ɗan majalisan jiha aka ɗebi ladanka kai reps mutanenka da kake wakilta shin ka tara ladan da za a raba wa kowa? ina sanata ina gwamna ina shugaban ƙasa duk sai an tambaye ka duk jama'ar da suke ƙarƙashinka husama'uka yawmal qiyama sai kun yi shari'a da su ranar alƙiyama la kaga akwai aiki ko shi yasa manzo Allah yake cewa manistar ahullahu ri'aya fayamutu yawma yamutu wa huwa ghashun ala ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna babu wani da Allah zai bashi shugabanci ya mutu a lokacin da ya mutun nan yana mai ha'intar mutanen da yake shugabanta face sai Allah ya haramta mai shiga aljanna ko a haramta masa shiga aljanna karan farko ko a haramta masa har abada an fahimta saboda sai an ɗaɗɗauke zinuban mutanen an raba masa du an jibgamar kaga ba zai shiga aljanna ba ko da zai shiga daga baya in babu shirka cikin al'amarin shi zai iya shiga إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار idan al'amarin shi babu shirka a ciki to shikenan bare yana yanzu kuwa kalla ma ka samu wanda baya mu'amala da bokai ya kai mataki na gwamna ya kai mataki na refs ya kai mataki na sanata ya kai mataki na shugaban ƙasa ko makamancin haka ƙalla ma ka samu wanda baya mu'amala da bokaye kaga shi abin yayi maryawa ko bahaushe yace shege da hauka ga zalunci ga shirka kaga da ya tsaya ma a iya zalincin watakil in ya sha wuta ko ta dan shekaru ne wata ran sai Allah madaukin sarki ya fitar da shi amma in akwai shirka fa duk wanda ya je lahira da shirka cewa ko da misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakharatin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah sai Allah ya zo da ita in dai shirka ce to babu shiga aljanna amma zunubi haka Allah madaukin sarki yana iya gafarta mutum in ya ga dama a karan farko sai dai kar ka manta Allah fa baya yafi haƙƙin wani Allah baya yafe haƙƙin wani shi yasa a farkon al'amari manzo Allah in ya tashi ana bin mutum bashi zai ce a alaihi dainun in zai masa sallah in an ce eh akwai sai ce sallu ala sahibikum ku wa dan uwanku sallah saboda me yace addu'a ta Allah baya mayar da ita kuma Allah baya yafi haƙin wani an fahimci wannan to da kaga Allah ba zai yafe maka kudin al'umma da ka danne ba kana jin dadi suna shan wuya ko ka mayar su kamar bayi bayin ma irin wanda aka yi yaƙi da abokan gaban nan ko suka zama bayinka abokan gabanka ne kuka fafata da yaƙi ka ci su da yaƙi ka kamo su a matsayin bayi ƙaharan to kaga wannan akwai zatan ka iya kana musu ukuba to yanzu ka kusan haka aka ɗauki bayi haka aka ɗauki mutane azabar yau daban gobe daban kamar 'yan wuta ce in ya sarik faqad saraka akhul lahu min qabl da haka idan baka so ɗanka ya sata kar ka yi sata idan ba ka so ɗanka ya sata, to kar ka je ka auri zuriya wanda suke akwai ɓarayi a cikinsu. An fahimta? Cewa sai ka duba zuriyan da za ka yi aure. Manzala ce ta hayyaru li nutufatikun fa innal irqa da sasun. Hadisi ne wanda in tattara hanyoyinsa ya kai darajan hasanun ligairihi, malama hadisi kuma suka ce hadisi hasanun ligairihi salihun lil ihtijaj. Bin firadihi shi hadisin da'ifi ne. amma li kasarati turuqihi wannan wani ilimi ne na malaman hadisi hanya idan ta yawa sai ya rtaqi sai ya tashi darajarsa sai ta dago sai ya zama hasanul li ghairihi to wannan hadisin yana da daraja ne na hasanul li ghairihi an gane ko yace takhayyaru li nutfatikum ku zaba inda za ku sanya maninku ku sami 'ya'ya fa innal irqa dassasun domin jijiya tana tasiri idan ka je ka auro ‘yar ɓarawo ko jikar ɓarawo, ko, ko ɗan ɓarauniya ko ‘yar ɓarauniya, to lallai za ka iya samun ɗa ɓarawo. Ce in ya sarik faƙar saraka akun lahu min ƙabbu. Suka ce, ai, in har ya yi sata ma ba abin mamaki ba ne, domin in kai sata tana iya tasiri a ɗan uwanka, an fahimta, kaga ita wannan sata da suka nasabta ta ga annabi Yusuf ba daidai ba ce. amma dai Qur'ani ya tabbatar mana da cewar lalle tana yin tasiri din ko kamar zina ne kaga idan kana yin zina ka bata zuriyarka domin inna zina dainun idza istaqaratahu kana alwafa min ahli baitika fa'alami shi yasa nana Maryamu da tazo da Annabi Isa dan Maryam suka ce laqad ji'ti shay'an fariya kin zo da abin mamaki ya ukta harun ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya suka ce babanki ba mutumin banza bane bai taba lalata yar kowa ba bai taba zina da yar kowa ba mahaifiyarki ita ma ba mutuniyar banza ba ya aka ke kuma har kika zo da da afala yatadabbaruna alquran kaga anan sai kai waqafa ka tsaya kai nazari me ake nufi laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya babanki ba mutumin banza ba bai taba lalata da yar kowa ba bai taba lalata yaran kowa ba bai taba kwartanci ba wa ma kanat ummuki baghiya mamanki ita ma ba yar iska bace ba mutumiyar banza ba to ya aka ke kika zo da da wai shine fa shay'an fariya din da suke magana kaga nan in ka zauna ya ishe ka kai dogon bincike kai rubutu mai yawan gaske ya ishe ka project har na PhD ka dauki wannan kawai ya ukhta harun ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya kai fashin baki akanta ka cire kai takharijul furu' anil usul wallahi ya ishe ka kai rubutu gamsashe wadatacce Allah ka shiryar da mu fa asarraha yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا سيسكتي قالوا يا أيها العزيز مس قالوا يا أيها أيها العزيز إن له أبا شيخا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين
qalu sai suka ce ya ayyuhal aziz ranka ya dade inna lahu aban shaykan kabiran cewa wannan dan uwa namu da ka rike yana da baba wanda yake kuma dattijo ne da ya girma yuhibbuhu yana son shi akthar fakuz ahadana makanahu ai badalan minhu suka ce to yanzu abin da za a yi ranka ya dade ka ɗauki ɗaya daga cikinmu. Inna na raka minal muhsinin lalle ranka daɗe, kai muna ganin kai kana daga cikin masu kyautatawa fi af'alika, an gane, waƙila minal muhsinin ilaina fi taufiyatil kaili wa husnil ziyafa wa raddil baba'a. Suka ce, ai muna ganin kai mutum ne wanda mai kyautatawa a gare mu, wajen yadda ka cika mana ma'auninmu, ka kyautata baƙuntarmu, ka dawo mana da kuɗinmu. An gane, al'imam al-bagaw ya ce, waƙila ya anuna in fa'alta zalika kunta minal muhusirin, suka ce, in kai haka a ranka daɗe, ka zama daga cikin masu kyautatawa, ba mu ce ba, kama ɗan ɗaya daga cikinmu. To, kaga, mai laifi daban, wanda za a kama daban, haka ya halatta? Eh? Yaro ne ya shekara sha takwas, ba ya balaga ba? ko a kanunin dastori a constitution idan aka ce mutum ya kai shekara 18 ya kai a masa kowane hukunci ko mas'uliyarsa dole ita zai dauka sai a ce amma to gashi yayi sata sai a ce aje a kamo baban shi me baban sa yi baban sa yayi sata ne ba shi sata ba yayi wani ta'addanci aje a kamo baban sa shin ya halatta bari mu ji daga wajen annabi Yusuf ko قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لم إنا إذا لظالمين قال يوسف sai annabi Yusuf ya ba su amsa ya ce ma'adallah bima da a'udhu billah muna neman tsari a wajen Allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu cewa ba za mu ba za mu ba wanda za mu kama sai wanda muka samu kayan mu a wajensa an gane kaga bai ce walam yaqul illa man saraqa bai fada ba bai ce sai dai wanda ya sata wace illa man wajanna mata'ana indahu bi ma'ana taharruzan min al-kadhib yayi kokari ya kauce ma ƙarya saboda shi ma Annabi Yusuf ya san shi ya saka bayan sun yi yarjejeniya da shi da dan uwansa an fahimta sai ya ce walam yaqul illa man saraqa taharruzan min al-kadhib inna idhal lazalimun yace idan har muka yi haka lalle mun zama azzalimai bi ma'ana in akadna bari'an bi mujrim yace in har muka kama wanda yake ba shi da laifi ba shi yayi ba da laifin wanda yayi laifi in haka inna idan la zalimun an gani daga alƙalai sai ku ji tsoron Allah ku ku daina kama wanda bai yi laifi ba ai akwai hanyoyin da za a bi a kama mai laifin a ko ina yake akwai wanda sana'arsu ne su zaga mai laifi duk inda ya shiga a duniyar nan inda yana limfashi an koyar da su an ilmantar da su za su samu shi an gane wani uban iya anan ya tashi ya girma ya haifi ɗan ɗan kuma ya san duniya gurare da dama sai ka kama shi ka ce sai ya nemo ɗan ta ina zai nemo ɗan kuma aikinsa ne ko ku akwai wanda aka ɗauka wanda za su dinga duba suwaye masu laifi ya za a kama masu laifi da sauransu da dabarbarun kama masu laifi ai akwai wanda aikinsu ne wannan training aka yi musu aka ajiye su dan haka ake biyan su kuɗi da haka su wayannan sai su je su kamo wancan mai laifi din amma ba daidai bane ga wanda yayi laifi sai a kama bari wanda shi bai ji ba bai gani ba wani ma yana bakin ciki akan haka ɗin akwai wanda na, ji, na, na, na, na gani yake cewa ɗan nasa sai da na masa nasiya ya ce ka kashe shi a ce ka yi laifi kaga ya fi kowa jin bakin ciki kenan ɗan ya yi sata an kawo cewar ana neman shi a kotu shi uban ya ce kai dan ina zaune suke maganar ba da ni ake yi ba amma sai na shiga ya ce kai ni na rasa ya ce ni tun ina ƙauye ba ban san wannan mutuwar zuciyar ba sana'a nake yi to ya aka yi wannan abin kaza kaza ƙarshe sai yake cewa ka kashe shi kuma a ce ka yi laifi kaga ya fi kowa jin bakin ciki haka bai halatta a kama shi da wannan ba sai a san hanyoyin da za a yi a ilmance akwai hanyoyi da ake kama mujirimi sai a kama shi shi sai a yi masa hukunci da haka annabi yusuf yake cewa ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu an gane ko inna idhal lazalimun cewa in har muka yi haka kuwa to mun zama azzalimai ma ma'ana qaulihi inna idhal lazalimun bima'ana in akazna bari'an bimujrim idan har muka kama wanda bashi da laifi kuma da laifin mai laifi to mun yi zalunci yanzu a qur'ani wannan zalunci ne a daina ko ha duk wanda aka yi mashi haka an zalunce shi da haka yana da hanya da zai iya kaiwa ƙara ya ɗaukaka ƙara ko an kama ni an ci mutunci na an kai ni gidan yari an kulle ni an ajiye ni a sel an azabtar da ni an zare min ido akan ba ni nayi ba wai na kusa da ni ne yayi da haka aka kama ni aka yi min wannan abubuwan zai iya kaiwa ƙara zai iya ɗaukan lauya kuma za a iya karɓa mashi haƙin shi an gane ko yawwa sai dai da yawa mutanen ba su san haƙƙinsu ba ne sai ga an zalunce ka kawai sai ka sai ka bari kawai ya tafi a banza in ka ce Allah isa shi bai san Allah ba dama ba ba kowa ake wa Allah isa ba an gane ba kowa ake wa Allah isa ba wanda ya santa shine in kai mar ita wallahi gayya zai yi zoci a baka hakuri ko ya ce ga kayanka amma wanda ya ce Allah ya isa akwai wanda na ga ya Allah ya isa a kotu an murda masa shari'a mutumin yana nan yanzu hakan ne an murda masa shari'a ya zo gaban alƙalin kasan zalunci yana yana jefar da girman mai girma ya zo ce alƙali ka murda min shari'a ta Allah ya isa walla a gabana aka yi wannan yace Allah ya isa yace kuma za mu je gida za mu yi addu'a walla suka kyalkyale da dariya suka ce an riga ka sai na ce wallahi ko an riga shi sai ta yi tasiri inda an zalunce shi sai suka dawo hayyacinsu alƙali ya ce ni ba ni ne na murɗa shari'ar ka ba zo mu je ya kama hannunsa ya kai shi wajen wani wai ogansa shi ya sa a yi kaza ha ka ji aiki mana in ba za ka yi adalci ba eh wallahi wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin cewa in har za a saka ka kayi ba daidai ba dan kujerar ka ajje ta yawancin wanda ba sa ma aikin gwamnati sun fi yin kuɗi dole ne ka aikin aikin da za a baka ya isa rike ka ne yanzu duk wanda ka gani ma'aikacin gwamnati da ɗan wuya ƙerere to wallahi cewa shi a iya wannan biran zai ci ko bai isa rike ka ba a ya maka kirki ya kai ka kwana sha biyar kaga turin je ka mutu an je tsakiya ta ya za ka ƙarasa wannan fa illa man rahimallah albashin sai ke kaiwa kwana sha biyar wannan ba ƙaramin ɗan baiwa ba ne, ko ba shi da nauyi da yawa, ko albashin nasa yana da ɗan ragon yawa. Amma in ba haka ba, ko ake kaiwa sati biyu ma da albashi ba, wani kafin ya zo ma dama rigima ta riga ta mamaye kuɗin. Yana zuwa sai miƙawa shagari ma ba yi da kokobo. To, a wannan abin ne har za ka so kuma ka shiga cikin tsinuwar Allah? Duk ranar da kake shugabanci fa, kake shari'a, kai cin hanci, kai son zuciya, a take kana cin hanci Allah ya maka ritaya. Sunanka ba alƙali ba, duk shari'ar da kai sai an sake wallahi. Gani? Ko maza Allah ya ce masu hukunci ɗayan uku ne. Qadin ya qadi bi hawa fa huwa fi nar. Yace duk alƙalin da yake yin hukunci da son zuciya, maza Allah ya ce wannan dan wuta ne. Sai yace sai alƙadin da yake yin hukunci da jahilci bai yi karatu ba bai san dalilai da suka ce a ɗaure ko a shika ko a yi kaza ko ga yanda za a yi ba. An fahimta? Ƙadin ladi ya ƙadi bi hawa shine wanda yake ‘yar gida, ko? Ga ai mutanensa ne wa'yannan. Da haka sai ai dabarbaru, ai dabarbaru, ai ta yawo da hankali. Wancan ɗin har sai ya gaji. Shari'ar shi kenan, sai a ce ta mutu, tunda ya daina zuwa. a yawancin abin da yake so tun da ɗan gida ne nasa ne ko kuma ya ba shi kuɗi ko ko an zo an masa an ba shi rashawa kalamiya akwai rashawa kalamiya a ce ɗanka ne dai wane dai suke shari'ar a gabanka to kuma sai mai in ɗanka ne wane eh sai ka fifita shi akan kasa in kai ba daidai ba wuta zaka shiga manzo Allah ya ce qadin yaqdi bi qada bi hawa fa huwa fi nar sai qadin qada bi jahlin fa huwa fi nar duk alƙalin da ya yi hukunci da jahilci bai san hukuncin ba kawai yanki duro saboda girman rawaninsa da ɗaurin necktie ɗinsa manzo Allah ya ce wannan dan wuta ne sai alƙalin da ya yi ijtihadi ya yi ƙoƙari ya yi kirdadan gaskiya kuma ya dace to wannan shine fil janna da kaga akwai hatsari sosai ko eh amma yanzu kaga kokawa ake ma za ka yi ka samu wai haccin hanci ake bayarwa za ka zama alƙali to yanzu tun farko dama ka fara da tsiya sai da ka ba da cin hanci ka zama alƙali anya za ka yi abin kirki ha ai ta kamun kafa ai ta kamun kafa akwai malamin da ya rubuta tufatul hukam littafi ne da yake magana akan hukunci a zariya za ka yi karatu malaman zaure in ka kawo littafin sai sun baka tarihin mai littafin shi asalin mai littafin lokacin da malamin garinsu ya mutu aka duba aka ga wane ne ya cancanta ya zama alkali mutanen fada aka zauna aka binciki malamai wa ya cancanta aka ce malam wane ne da aka je gabansa aka ce masa to gashi sarki ya kira shi ya masa bayani gashi gashi abinda kafin sarki ya kira shi labari ya zo ana cewa ai shine zai zama alƙalin gari kaza kaza malam da ya ji haka kawai sai ya samo dokin kara ya daura masa linzami malam kawai ya hau dokin kara ya dinga wuta a cikin gari yana iban yara kaga duk wanda kaga yana dokin kara bayan shekara 60 70 ai ka san an samu matsala labari aka ce to yau kuma ga kaddarar da muka gani muka samu a garin nan muka tashi da ita malam wani ya hauka shi ina malam wuta yake kawai a gari yara suna bin sa abin da yake so a ce ya haukace kar a bashi alƙalanci da daddare jiki ya yi tsami sarki ya sa aka kira shi ya zo ya same shi sarki ya masa magana zai ɗan fara magana haka irin ta ba daidai ba sarki ya ƙare mar kallo ya ce masa wane lafiyar ka kallo idan ba ku yi ba wa zai yi ya yi masa nasiha ya yi masa nasiha ya yi masa nasiha shi ne ce to a bar shi ya yi nazari. To, a wannan nazarin shi ne rubuta wannan tufatul hukam ɗin yanzu wani alƙalin ma bai san shi ba, bai san littafin ba. Ko in ka jefa man littafin ka ce, ka karanta shi ka fassara mana shi, in ba haka bari taya, ka in harbi za ka wallah sai dai ka harbi shi. Allah ya shirya da mu. Da haka ba a kama wani da wani. Allah ya ce, falamma stai asuminu.
Falamma فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين
الله سبحانه وتعالى فلما استيأسوا منه a lokacin da suka ebe tsammani daga annabi Yusuf an yi jibahun ilama sa'aluhu, akan ya amsa akan abin da suka roƙe shi ɗin nan, ka ɗauki ɗaya daga cikinmu ya ce ma'azallah an na akuda illa man wajenna mata ana indahu sai suka ce falammastai asuminhu a yayin da suka ebe tsammani cewa annabi yusuf ba zai amsa musu ba akan abin da suka roƙa malam abu ubaida kuma yake cewa istai asu ai istai kanu annal akh la yuraddu ilaihim cewa a yayin da suka sami yaƙinin cewa wannan ɗan uwan nasu ba za a ba su shi ba khalasu najiyan sai suka koma gefe suna mitin bi ma'ana khala ba'dhum bi ba'din yatanajawna wa yatashawaruna la yukhalituhum ghayruhu shine khalasu najiyan suka koma gefe iyasu yanzu suka fara mitin cewa yaya za a yi Allah ya ce qala khabiruhum sai babba daga cikinsu fil aqali wal ilmi yace wajen hankali da kuma ilimi lafisin ba shine mafi shekaru ba Abdullahi dan Abbasin da al-Imam al-Kalbi suka ce shine Yahuda an gane wa huwa aqaluhum shi yafi kowa hankali yace alam ta'lamu ba ku sani bane kun manta anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan cewa babanku nan ya ɗau alkawari da ku min Allahi ko al-mawthiq shine alkawari wanda aka ɗauke shi a ƙarfafe shi da rantsuwa sun yi alkawarin za su dawo da Binyamin suka rantse da Allah annabi annabi Yaqub sannan ya yadda sai ce to alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan bima'ana ahadan min Allah ومن قبل ما فرطتم في يوسف sannan kuma kun manta abin da kuka kafin wannan sakaci da kuka da annabi yusuf ha wa min qabl ma farattum fi yusufa sai yace me falan abraha al arda hatta hatta ya'zana li abi aw yahkum allah bi wa huwa khairul hakimin sai yake cewa to gaskiya lan abaraha al-arda ni kan bazan bar ardu misira ba bazan koma gida ba hatta ya azana li abi har baba sai ya bani izini ya ce shikenan tunda an rike shi ku za ku iya tafiya ku je ku gaya baba ga abin da ya faru amma ni kan anan bazan bari ba dan ga yanda muka yi da baba ga abin da ya faru kuma dangane da Yusuf yanzu ya halaka to yanzu ga ɗan uwan Yusuf shi ma mun ɗauko shi anan an kama shi ga alƙawarin da muka yi wa baba lan abara al'arda hatta ya zana li abi har sai babana ya bani izini na koma au ya hukuma Allah li ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya wani hukunci a kaina ya karɓi rayuwata ko ya bani dama in samu in karɓi ɗan uwana wa huwa khairul hakimin Allah madaukakin sarki shine gwani wajen hukunci ai a'adalu man, man fasala bainan nas Allah shine yafi adalci wajen wanda yake rarrabaiwa tsakanin mutane wannan amsar da ya ba su kenan to sai ya ce da su irji'u irji'u ila abikum faqulu ya abana فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب وما كنا للغيب حافظين
sai ya ce da su irji'u ila abihum ku koma ku tafi zuwa wajen babanku an gane shine wannan al-akh al-muhtabis bi misra li ikhwatihi irji'u ila abikum shi wannan da yace lan abaraha al-arda bazan bar garin ba yahuza kenan kamar yadda abdullahi abbas ya faɗa yace to irji'u ila abikum ku je gurin babanku faqulu ya abana ku ce ya baba inna banaka saraka lalle ɗanka binyamin saraka an gane ya yi sata wa ma shahidna illa bima alimna ce muku ba abin da muka shaida sai abin da muka sani ai ma qulna hadha illa bima alimna fa inna ra'ayna ikhraj as-sa'i min mata'ihi abinda muka shaida shine mun ga lokacin da aka zo a cikin kayansa aka fitar da wannan sa'i na malik shine wa ma shahidna illa bima alimna da haka ba za ka ba da shaida ba sai a iya abin da ka gani yace to wannan shine abin da muka gani an gane ko waqila imam al-bagawi yace ma'anahu wa ma shahidna ay ma kanat minna shahadatan fi fi umrina ala shay illa bima alimna cewa ba abin da zamu bayar dangane da rayuwarmu da shi a ƙasar misira sai abin da muka sani wa ma kunna lil ghaibi hafizin cewa mun koma mu san abin da yake na gaibu ba ya sirrin shi yake ai ma kunna na'lamu anna ibnaka sayasriqu wa yasiru amrana ila hada yace mu koma mu san danka zai yi sata ba har al'amarin ya kawo mana haka walau alimna zalika ma zahabna ilaihi wa inna ma qulna ko yace da ba mu san haka din da ba za mu je magurin sarki da shi ba an gane wa ma shahidna ila bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin suka ce ba mu sani ba da mun sani da ba za mu je da shi ba yanzu wannan sun ƙara tabbatar maka cewa ba ba su san gaibu ba ko babu wanda ya san gaibu sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun Allah ya ce ka ce da su babu wanda ya san gaibu wanda suke sama da wanda suke ƙasa babu wanda ya san me zai faru gobe meye a cikin damirin wani sai Allah Allah ya ce ba wanda ya san ranar da za ta da alkiyama an fahimta da ka ba wanda ya san gaibu sai Allah Allah madaukin sarki ya shiryar da mu sai Allah ya ce mai
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون
sai suka ce was'alil qaryatin lati kunna fiha ku ce baban namu ya tambayi alƙaryar da mu kasance a cikinta ita ce Misra. Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Iya ƙaryatun min ƙura Misra, kanur ta halu minha ila Misra, cewa wani ƙauye ne daga garuruwan Misra wanda sun zo wannan guri ne aka tsare su, cewa a tambayi mutanen garin, da aka zo aka bincika ga abin da aka samu. Wal'irun lati aqbalna fiha, sannan alƙafilatin lati kunna fiha, wannan jama'ar da muka taho tare da su. الإمام البغوي يتي وكان صاحبهم قوم من كنعان من جيران يعقوب cewa wasu mutane daga mutanen wannan gari na Kan'an daga cikin makotan Annabi Yaqub suna cikin wannan tawagar da aka tafi wa inna lasadiqun kuma lalle gaskiya ne abinda muka faɗi din nan gaskiya ne iya abin da ya faru kenan iya abin da muka sani kenan da haka ba wani makirci ne muka shirya akai ba qala sai Annabi Yaqub ya ce قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم قال سي النبي يوسف النبي يعقوب ينصنزو سنجا مشي sai ya faɗa musu irin abin da ya faɗa musu dangane da annabi Yusuf. Ƙala bal sawwalat lakum anfusukum amra sai ya ce a ku dai rayukanku zuciyarku abin da ta raya muku kenan ai sawwalat lakum ai zayyanat shine ta kawata muku anfusukum amra al-imam al-bagawi yace wa fihi ikhtisaru ma'anahu yace akwai an an takaita maganan ai farji'u ila abikum wa zakaru li abikum ma qala kabirukum an gane cewa ku tafi ku je wajen babanku ku ambata masa abin da babbanku yace annabi yaqub yace bal sawwalat lakum anfusukum amra ay hamala akhikum ko ila misra li talabi naf'in ajilin fasabarun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a sai annabi yusuf yace ku dai ranku ya kawata muku haka kawai sai ce amma fa sabrun jamil hakuri shine mafi kyau asallahu an ya'tiyani bihim jami'a yace da sannu Allah zai zo min da su gaba daya suwa kenan annabi yaqub ai annabi yusuf da dan uwan shi binyamin da wannan yahuza da yake misira ai kaga yazo da jam'i ne asallahu an ya'tiyani bihim bai ce bihima ba idan da ya ce bihima yana nufin wa annabi yaqub annabi yusuf da dan uwan shi binyamin amma kaga sai ya ce bihim dama jam'i yana farawa ne daga uku ko eh daga mufrad sai musanna sai jam sai ce to asallahu an ya'tiyani bihim jami'a bima'ana da shi da wancan da yace lan abrahal arda hatta ya'zana li abi aw yahkum Allahu bi to asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu ko innahu huwa al-alimul hakim lalle Allah madaukakin sarki shine masani bi ma'ana bi huzni ko wa wujdi ala faqdihim Allah shine ya san halin da nake ciki da bakin cikin da nake na rasa ƴaƴana al-hakimu fi tadbiri khalqihi kuma shine mai hikima wajen juya sha'anin bayinsa dan haka ina fata Allah madaukakin sarki zai zo min da ƴaƴana gaba daya yanzu shi annabi yaqub har yanzu bai fidda rai da annabi yusuf ba ke saboda ya san tawilin wancan mafarkin da annabi yusuf yayi inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin kuma wannan abun bai faru ba ya san kuma wannan mafarki ne na annabawa kuma Allah ya bashi ilimin ta'awilil ahadith yana da ilimin fassarar mafarki to kuma yanzu abin bai abku ba to ya za a yi da haka har yanzu yana ganin wannan abin sai ya faru da haka annabi Yusuf yana nan su dai suna ta bitu wasu ne kawai amma annabi Yaqub ya san dai Allah ya kaddara za a samu fatara da za ta zauna da za ta wuce ba shi babu annabi Yusuf a guri guda amma yana da yakinin zai dawo da haka sai ce musu asallahu an ya'tiyani bihim jami'an ba ma wai Binyamin da wayannan guda biyun ba har Annabi Yusuf din an gane ko eh innahu huwal alimul hakim haka ake so ko da yaushe ya zama kana kyautata zato a wajen Allah Allah ya ce wa tawalla anhu wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم الله سبحانه وتعالى yace watawalla anhum cewa annabi yaqub sai ya juya daga barin su lokacin da yaji suka zo mashi da wannan labari ai fa'arada anhu faqala ya asfa yace ya bakin ciki na an gane ala yusuf dangane da yusuf in aka ce al'asfu shi ne a shaddul huzu, cewa baƙin ciki mai tsanani wa biyaddat aina min alhuzun, a wannan lokacin sai da baƙin da yake idan annabi Yaƙub ya tafi, an gane bi ma'ana amiya basarahu, cewa idanunsa ya makanci, fahuwa kazim, cewa yana cikin yana cike kazim bi ma'ana mamlu'un min alhuzuni, cewa yana cike da baƙin ciki. na rashin annabi Yusuf alaihi salam ga kuma Binyamin shi ma dan uwan nasa shi ma kuma ya tafi an gane kaga jarrabawa kenan har annabawa bata kyale ba ko qalu sai suka ce da shi qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusuf hatta takuna harada حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين نعم سكتي قالوا سكتي معنى يعني أولاد يعقوب تالله تفتأ تذكر يوسف بذاك بشيبا تفتأ بما لا تزال بذاك بشيبا تذكر يوسف لا تفتر من حبه cewa ba za ka taɓa yankewa ba daga soyayyarsa yanzu mutumin nan baya nan kusan shekara arba'in amma har yanzu kana tunanin shi taftau tazkur yusuf hatta takuna haradan an gane cewa har sai ka zama an har sai an binne ka aka abdullahi da abba ce dafnan an gane haradan bi ma'ana ma dunal maut yani qariban min al maut har sai ka kusa ka mutu saboda bakin ciki aw takuna min al halikin ko kuma ka zama ma har ka je bakin ciki ya kashe ka ko da yaushe kana tunanin annabi yusuf alaihi salam qala sai yace musu me قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون Ala Yaqub alaihi salam, annabi Yaqub sai ya karantar da su tauhidi ko, ya karantar da mu gaba ɗaya, ƙala ya ce, Yaqub alaihi salam inda zalika lamma ra'a ghalwatihim lokacin da ya ga sun matsawarsu sai kana ta yi gashi kai ka damu gamu kaza kaza kaza sai ce inna ma ashku bathi wal bathu shine ashaddul huzun an gane yace ina kai tsananin bakin ciki na shine inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah cewa ina kaiwa kuka na ne zuwa ga Allah subhanahu wataala shi nake roƙa ya bani mafita a wannan jarabawa da na tsinci kai da a ciki yace wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ni na san wani abu daga wajen Allah subhanahu wataala wanda ba ku san shi ba Da haka duk lokacin da damuwa ta dame ka, ta ishe ka, to karka kai kuka zuwa gurin kowa, ka kai kukanka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maɗaukakin sarki zai amsa maka, amman yujibul mutarra iza da'ahu, wa yakshifu su, wa ya ja'ala kun kulafa al'ar a ilahu ma Allah. Duk inda ka ga bala'i ya ta tinkaro, karka roƙi kowa, kai kukanka zuwa ga Allah. wani abu ne yanzu ya dame ka ka rasa inda za ka yi ko ka tashi da daddare ka ɗauki iya wannan ayar kai tahajjudi da ita qala inna ma ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun an gane wata damuwa ta dame ka sai ka dinga yin tahajjudi ka dinga maimaita wannan ayar tun karfinka an kaga jika ruku'u in ka ɗago ka sake tashi ƙala inna ma ashku bathi wa huzini ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ya halatta kai tahajjudi da aya ɗaya manzo Allah yayi wannan in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim manzo Allah ya addu'a ya yi tahajjudi da wannan yana roƙa mana gafara an gane ka tashi akwai da ya kwana yana waja'at sakaratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahidi kaje kai ta maimaita wannan an fahimta kana so ka tunatar da kanka dangane da gaskiyar da ba kowa yake son ta ba ko kusan an yi ittifaki wajen kinta ko da malamai da almajirai da mutanen gari da masu kuɗi da masu mulki da sarakuna ko kusan an yi ijima'i wajen kin wannan gaskiyar nan ba wanda yake son mutuwa kuma gaskiya ce ba wanda yake so in kai kuri ma ka ce kai mu ko yanzu ko yanzu a kawai dattijai ne suke raha ai an gane eh to mutum ya girma ai ba za a ce ƙarya yake wace da gangan yake ko ko raha yake amma ba wanda yake so ya mutu ai dan dan Allah ya faɗa ka cikin hadisul qudsi yace babu wani abu da yake masa kai kawo irin karɓar ran bawan shi mumini ya ce mumini baya son mutuwa Allah kuma ya ce ni kuma ba na son abin da zan ɓata wa bawa na mumini Allah da kansa baya so ran mumini ya sosu ya ce mumini baya son mutuwa ni kuma ba na son ɓata mashi ya ce amma labudda sai ya faru an gane mutuwa gaskiya ce Allah ka sa mu cika da imani ita mutuwa maganin ta ɗaya ne tana da magani zaka sa cewa ba ta da magani a'a kai dai baka bincikawa eh in ka bincika wallahi zaka samu maganin ta magani shine kai mata tanadi sanda za ta zo sai ta same ka ras za kai ka miƙe kafa za ga ya ma maganin ta go eh ai da na dade da ba matata wallahi da ba za ta mutu ba eh ba za ta mutu ba ai kawai shine ka tanadi aiki na kwarai in ta zo ta same ka mutane suna kuka suna shaɓu ne kana cewa ya laita qaumi ya alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin kana ce kash wani yana ta kuka haddata da iska wai jinin sa ya hau yace da ka san irin gafarar da Allah ya min kai nake jin tausayi kana dariya haka ake so kai lokacin da ka zo duniya kana kuka mutane suna dariya ba haka bane a wance ta haife shi ka gan shi wallahi dan dumurmur kamar lokacin can baya ko eh ya zaka tunjira ma yake zai ai sun zo lokacin rugun wai ko na can ciki ya san ka tun daga ciki yaran suke zuwa miyau miyau za ga yaro duk fata a nadi ya zo duniya kuma ya ta jan fata to uwar bata gushi ba ko ina ta ga jinin kirki shi za ta zazzabin ne yazo daga an dan taba kai gaja cewa zaka sha leda uku sau dama yunwa ta karka dama dan yawo kake yi da yazo kuma ya dan kona na yawon sai ga kowa da ya ji asibiti ya ce za a kara ma jini ko ba ka ake ta yi wa aka zance a bana ba taba zazzabi mai shan jini ba to ai yan mafiya ne suka shanye jinin naka da wayo an gane ko Allah ya kawo mana dauki eh amma dai mahama tsala zulmu fala yastamir duk inda zalunci ya tsawo wallahi ba zai dore ba an gane inda aka halakar da fir'auna kaga ba mai mulki irin shi wayannan wallahi ko kansila ba su yi zama a fadan fir'auna a mulkin fir'auna ko kansila bai isi zama ba Allah ya halakar da fir'auna aka dawo bani isra'ila suka ji dadi ko eh yawwa to kaga ai samfurin ne tarihi ai yana maimaita kansa shi ma fir'auna da ya tashi ai bi ya raba Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu da'ifatan minhum yuzabbihu abna wa yasta'i nisa'uhum innahu kana min al mufsidin ko sai ya raba kasar biyu arewa a duhu kudu ko ko kutar yanke musu koya dai to dai inna fir'auna dai ala fil ardi ko ya ce ya baniya
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون نعم Annabi Yaqub yace ya bani yazhabu fatahassasu min Yusuf yace ‘ya'yana yau dai barin fito muku da maganar fili an gane izhabu ku tafi fatahassasu min Yusuf ku je ku nemo labarin ina Annabi Yusuf yake ai tukhbiru watlubul khabar cewa ku je ku nemo labari ina Annabi Yusuf yake wa akhihi ku nemo min labarin ɗan uwan Yusufa da ɗan da Yusufa da shi da ɗan uwansa sai ya ce wala tai asumin rauhillah na'am ya ce kar ku ebe tsammani daga rahamar Allah ku je ku binciko ku nemo min ƴaƴana la tai asumin rahillah ai min rahmatillah kar ka ebe tsammani cewa wai wai bara ko za ta dawo wallahi za ta dawo kar ka ebe tsammani an fahimta la tai asumin rauhillah an fahimta wa qila nan imam bagawi yace min rahmatillah wasu malamai suka min rauhillah bi ma'ana min farjillah innahu la yasu min rauhillah illa alqaumul kafirun yace babu waɗanda suke ebe tsammani daga rahamar Allah daga budin Allah sai mutane waɗanda suke kafirai da haka karka bari karka manta cewa ƙa'ida ce ta Allah ce fa inna ma'al usiri yusra cewa tare da tsanani duk inda kaga tsanani ya zo to sauƙi kuma yana tare da shi yana biyo baya an gane ko eh in kaga sauƙi ya tsanani ya zo to in aka yi haƙuri kuma Allah maɗaukakin sarki zai kawo sauƙi an fahimci wannan ko fa inna ma'al usiri yusra eh kace lokaci yayi falamma dakhalu alaihi to shikenan sai mu kwana anan kenan ai gaba ce to ga su ne yanzu sun dawo dai sun zo misira yanzu sun shigo gurin annabi yusuf alaihi salam idan Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu ji wani saƙo suka zo da shi ga annabi Yusuf daga babansu annabi Yaqub abinda muka yi daidai Allah tara mu cikin lada wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana fa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh